بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى إنه ولي الصالحين حمدا يستغرق جميع المحامد والصلاة والسلام على من اختاره الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وقدوتنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya kaddara mana saduwa a wannan rana mai albarka ta ranar biyu ko kwa ɗaya ga watan safar afwan biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya wanda a wannan rana insha Allahu shi ne za mu gabatar da zama na takwas a cikin karatun littafin al-mughayr na maulana shekul islam wa munkizar anam a sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wa arda alhamdulillah a wannan shiri namu da wannan zama namu ga dukkan mabiyinsa ya san cewa muna gabar tattaunawa akan shimfiɗa da maulana shekul ya gabatar musamman wanda ta jibinci jawabi akan al'amura da ya kyautu a gyara tunanin al'umma a kai musamman ma'abota shiga rigingimu da saɓane-saɓane na addini a wannan zamani. Mun tattauna a kan abin da ya shafi hassada a ƙarshe-ƙarshen nan, wanda kuma alhamdulillahi a cikin karatun a ƙarshe Maulana ya kawo mana jawabi gamsashe a kan yadda malamai masana Allah suke gyara zukatan ma'abota hassada. To, a cikin wannan gaba ɗin ya kawo mana jawabai masu gamsarwa da dukkan wanda yake mai neman gaskiya ne kuma mai neman shirya ne akan al'amarin hassada cikin al'amura na rayuwa da ma kuma na addini baki ɗaya. Bayan wannan shine ya ci gaba a wannan gaba yana cewa fa'iza arabta jami'a ma taƙaddama fil hasadi. idan dai har ka san dukkan abin da ya gabata cikin al'amarin hassada ka fahimci abin da ake so a faɗa maka fa'alam ka sani bi ana hadigil mawajjatil batra wannan guguwa ko wannan kumfa mai hautsunawa yankakkiya da ta taso min al'itirad ala kitabit takfir na wato fito na fito da wato jayayya da kau da kai akan littafin at-takfir wanda in ba a manta ba a baya mun sha faɗa cewa wasu daga cikin mutane sun yi batanci a kan littafin Maulana Sheikh mai suna at-takfir musamman a mashhurin wanda ya rubuta takarda daga ƙasar Sudan yana batanci akan wannan littafi wanda shine Maulana Sheikhul Islam a saboda wasu dalilai makamanta wannan ya wallafa littafin almugir yana warwarewa dukkan wani kulli da aka daura dan bata abin da ya shirya a cikin littafin at-takfir ali min hadha ar-rajul yace ina nufin wato wannan mutum a daga ƙasar Sudan allazi kharaja ala ijma'i a'immati tariqati wa khulafa'iha wanda ya fita daga wato dukkan wani tsari na ijma'i na malaman ɗariƙa da dukkan kalifofi na ɗariƙa sun fita daga wannan tsarin nasa ba akan da'awarsa suke ba wa jami'il muslimina da dukkan musulmai ma alaktilafi mazahibihim a bisa saɓani na mazhabobinsu wa masharibihim da mashayarsu wato babu wani musulmi mumini da yake kan irin wannan fahimtar tasa fi difa'ihi an ra'ayin batil wajen kariya da yake bawa wani ra'ayi na banza min asasihi tun daga tushensa wato abin da yake bawa goyon baya a kai wani ra'ayi ne wanda ra'ayi ne na banza ba karɓaɓɓe ba a cikin dukkan wata fahimta managarciya cikin fahimta ta addini balil musulmi na balil wala ƙa'ilin bihi itlaƙan ya ce kai bari ma in faɗa ma gaskiya ba mai faɗan wannan maganar irin ta ɓatanci da yi akan wannan littafi siwahu in ba shi ba lam yakun al-ba'isul muharrik laha illa al-hasad to duk abin da kaji an faɗa akan littafin at-tafsir na batancin da aka yi da sauransu duka ba abin da ya zamanto ya ta da wannan tsari na batanci ga wannan littafi face hasada wal khawf min fawati ba'd al-agrad al-munafiya li hadhihi shar al-muhammadi li huda shar al-muhammadi ya ce da kuma tsoron faucewar waɗansu abubuwa na jin daɗi wanda suke korewa shari'a ta shari'a ta manzan Allah. Da yawa daga cikin malamai da wasu shugunnai masu son zuciya wanda ba a kan manhaji na gaskiya suke ba, duk lokacin da aka fito da gaskiya aka faɗe ta, to za su ga cewa kamar ana nema a ƙwace musu muƙaminsu ne. wanda duk wanda yake gwagwarmayar ƙoƙarin isar da fitowa da gaskiya akan wannan tafiya zai ga cewa lalle akwai mutanen da suke zuwa a fi ƙoƙarin ganin sun tsorata ka ko sun yi fito na fito da wannan gaskiyar ba don komai ba idan ta bayyana su suna ganin cewa hanyar samun su ta samu damuwa akwai irin wannan na taɓa ganin wani mutum an yi jawabi akan manhajin maulana shekul islam Alhaji Ibrahim Yas akan wane ne shegu a ɗariƙa an faɗi siffofin da a Maulana Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin Ruhul Adabi amma ce ga wannan bawan Allah ya dawo yana inkari yana cewa ai wannan abubuwan idan ana faɗa ma za su iya jifan mutum za su kashe shi ba komi aka faɗa ba kawai an faɗi wanda yake jingina kansa zuwa gare shi an faɗi abin da ya faɗa kuma sai ga siffofin nan da aka faɗa shi ne cika su ba to idan aka ce ko za a dinga yaɗa irin wannan siffofin to ai almajiransa da muridansa za su gudu za su bar shi to in sun gudu sun bar shi kuma abin da yake samu na girma da al'amuran duniya to a ina zai samu wannan shine babban dalilin sa da ya sanya shi fito na fito da abin da yake na gaskiya ne shine anan Maulana Sheikhul Islam Asharif Ibrahim Saleh yake mana jawabi akan ire-iren waɗannan mutanen yace a wa in kana allazi ra'ahu ala izhari ma fi nafsihi ko da ke abin da ya sa shi gangancin bayyana abin da yake cikin zuciyarsa min zalika daga wannan wattisaluhu bi ba'di qurana iso shine saduwarsa da waɗansu abokai waɗanda suke na banza ne ba ta gari ne ba mutanen kirki ba wa shayatinul ins da kuma wasu shaidanu a cikin mutane min ba'dil musadina bi nafsidda wa'inda sun gamu da irin wannan cuta din ta hasada suka taimaka masa wajen batanci akan littafin at-takfir huna au hunaka ya zamo daga nan ne Najeriya ko kuwa a daga can kasar Sudan ne fala yu'tabar mubarrira do ko ma ta yaya ne dai ba za a ɗauke shi shi wanda ya yi wannan magana a matsayin kuɓutacce ba ne tare da cewa a shi littafin an wallafa shi domin gyara tunanin mutane akan yawan kafirta juna da ake da sauransu amma abin ban al'ajabi wanda yake da awar ɗariƙar tijjaniya shine ya fito har yake inkari ga wannan littafi yana ma ɓatanci akan sawal iyazu billahi wa asbabul ikhtilaf al-mujaba lit-tanafur bainana wa bain hadhihi al-fi'a kathiratu yace abubuwa na saɓani wanda za su bayyana wato jayayya da gujewa juna tsakaninmu da masu irin wannan tunani ko da ku suna da a wasu ‘yan ɗariƙa ne, lalle abubuwan suna da tarin yawa. A ha mafi mahimmancin abin da zai sa za a ga muna gujewa masu irin wannan da'awa, muna ganin cewa ba ra'ayinmu ɗaya ba, ba fahimtarmu ɗaya da su ba, Adamu iltimadi afradi tilkal firqa bi awamir likitabi wa sunna. Shaikhul Islam ya ce, saboda rashin waɗannan mutane sun rasa lazumtuwa, ɗaiɗaikunsu sun rasa lazumtuwa da bin umarnin da ke cikin Alƙur'ani kuma ba sa lazumtuwa da karantarwar da take cikin sunnar manzon Allah. Duk lokacin da ka samu abota tafiyar ɗariƙa kuma suka zamanto masu son zuciya ne, to mafi girman abin da za ka ga suna faɗa da shi, shine karantarwar alkur'ani da kuma karantarwa ta sunna amma duk ɗan ɗariƙa wanda yake akan manhaji na gaskiya yake ba za ka taɓa samun sa yana faɗa da karantarwar alkur'ani ba ba za ka taɓa samun sa yana faɗa da karantarwa ta sunnar manzon Allah ba su kam ire-iren wayancan ba ma sa so su ji an ambace irin wannan karantarwa ta sunna sun fi so dai a faɗa musu wani abu daban wa adabu tariq to wanda ko duk ka gan shi a cikin wannan to ya kauce wa ladduba na ɗariƙar ma wa mu fara katihim li jama'atul muslimina sannan kuma ya rabu da dukkan jama'a ta musulmi fil mu'taqadati wal a'mal a cikin dukkan abin da ya kulle a zuciyarsa da dukkan ayyuka waɗanda suka kamata iz ya'taqidu mu'azzamuhum anna shari'ata tukhalifu al-haqiqa saboda mafi yawan su suna riya cewa ai ita haƙiƙa ta saba wa shari'a wato har za su na cewa su ba sun san haƙiƙa sun wadatu da duk wata shari'a suna kallon cewa ma ai riko da shari'ar ma wai wani hijabi ne wanda idan ka yi riko da shari'a kamar ka yi riko da wani abu na banza kawai a kawo musu wani abu na hakika ta ƙarya su jingina kansu zuwa gare ta su zamanto suna aikin su na barna wa anna hala talzimu illa illa al har ma suna cewa in kaga mutum yana kula da shari'ar musulunci to ai wannan shi mahajubi ne wanda kuma abin haushi za ka samu mai irin wannan tunanin yana ƙoƙarin dingina kansa ga Maulana Shehu Ibrahim kamar yadda a Maulana Shaka Sharif ya faɗa mana a baya cewa suna ƙoƙarin dingina kansu ga Maulana Shekul Islam wanda kullum maganar sa wa sana ilahi nafsi yaddahara la ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza yace Allah ya kiyaye min raina ba za a taɓa gani na ina karkata zuwa ga abin da shari'a ba ta yadda da shi ba. Amma mafitu wa alaihim fala hadata lahum biha. Amma su wa'annan a jahilcin suna cewa duk wanda ya samu buɗe na halara ya san Allah to ai baya buƙatar ma sai ya koma ya je ya yi wani abu kawai a bar shi kawai ya ci gaba da shauƙinsa ai ma'arifar ma da yake da ita ta wadatar da shi ba shi babu bin shari'a ta musulunci. وهذا الكلام من أخطر ما وقع فيه هؤلاء wannan magana in ji maulana a sheikh asharif ya ce yana daga mafi haɗarin abin da waɗannan mutane suka afka a kansa bi tarkihim su'bata man ya'khudhu bi aydihim saboda sun bar abota ga wanda zai riko da hannunsu wa yashibahum fi sayrihim ila Allah ya ja su a cikin tafiyarsu zuwa ga Allah azza wa jalla wa ya'rifuhum bi adabil mudahadat ya sanar da su ladduba
manhaji wanda yake na gaskiya mai kyau yusifahum ala istilahatil qaum ya kuma tsaida su akan wato istilahi na magabata a wato da suke ma'abota a wannan tafiya nagartattu daga ciki walakin kad nafaza fihim hukumul qada amma ce tun da an riga an zartar da hukunci a kansu walaqad shahidtu fi am alfin wa tis'umi'atin wa khamsatin wa sab'in Maulana Sheikh yake cewa na halatta a shekarar 1975 alif ɗari tara da saba'in da biyar bi ummu durman a garin wato yanki na undurman da yake babban birni na ƙasar sudan hardum bizawiyati tijaniyatil kubra yace na ga wani abun mamaki a babban zawiya ta ɗariƙar tijjaniya mashhadin ajiban wani abun mamaki na gani مع الشيخ الجليل الإمام الكبير العالم الشهير فضيلة مولانا الشيخ مجذوب مدثر الحجاب yace tare da babban malamin nan namu shehi na ɗariƙar tijjaniya kuma shugaba shi ne a sheikh majzub mudaffir shehun ɗariƙar tijjaniya shehu zawi tijjaniya kubra shehi na zawiya ɗariƙar tijjaniya babba wa za'imu sadat tijjaniyin hunaka wanda shine shugaba na yan tijjaniya a wannan waje iska taba ilayhi shakhsun min amsali haula irin waɗannan mutanen yan hakika wani ya rubuta wa shi wannan babban shehi na ɗariƙar tijjaniya ya rubuta masa wasiƙa qala fiha kalaman sakhifan yake masa wani zance na banza a ciki yudalibu fi bi tajdid ahli tariqa har yana faɗa masa ma a cikin wasiƙar tasa cewa ya sheki ya kamata ka je a sake jaddada maka ɗariƙar tijjaniya abin mamaki wani wanda yake karamin muridi shi ne ke faɗa wa babban sheki je ka a jaddada maka ɗariƙar tijjaniya li'annahu zara bada ajdadihi ba ko ya sa ya aika masa wannan takarda ba kawai dan ya ga ya ziyarci wasu daga cikin kakanninsa allazina taru bis salahi wal wilaya wanda suka yi shukura an san su da nagarta an san su bayan Allah ne waliyai ya kai musu ziyara dan Allah shi kenan sai ta aiki a daddada masa dariƙa inda a dariƙa tijjaniya ai ba a ziyartar wani waliyi ya jahilci hakikanin ma'anar da ake nufi wa hadha shakk lam yaf'al hadha al imam an qasadi shi wannan mutumin bai ma tambayi shi wannan shehin menene manufarsa da wannan ziyara ba ziyara ce ta istimdari ko ko ziyara ce haka irin wacce aka saba ana yi dan Allah wacce ce ziyara a ciki wani yake bai tambaye shi niyyarsa ba fi tilka ziyara a wannan ziyara wala tiba wala atabara bi kaunihi ahada khulafa'i shaykh tijani kuma bai ma lura da kasancewarsa ɗayan kalibobin shehu tijani bane la yasugu li mislihi al-inkar alai wanda irinsa bai dace a ce ana yi musu inkari ba duk da lura da waɗannan abubuwan ba kawai shi abin da ya iya tunawa shi dai ya iya bakin ƙoƙarinsa ya lalata wannan a al'amarin fahimtar ziyara ɗin ya kuma yi ɓatanci a gare shi cewa ya ma fita ya bar tijjaniya ɗin haza wa sha'anu haula ilmada shek ya ce wannan fa shine hakikanin halin da waɗannan marasa lafiyar suke ciki ma ashabil inayat tare da mutane manya-manya ma'abota kulawa wal barakati ma'abota albarka fi kulli zamanin wa makani a kowane irin zamani a kowane guri gurɓatattu ba su da aiki sai fito na fito da mutanen da suke nagartattu وقد رد عليه الشيخ مجذوب أمام الملأ lalle a shek almajzub ya masa raddi a gaban jama'a raddan ya liƙo biyi li su'i adabi raddi wanda ya dace da irinsa saboda mummunan ladabin da ya masa sai za ta ma hada da mai zalika idan dai har duk wannan ya riga ya gabata an shimfiɗa ma ka gani la yakun fi ilmika ayyuhal qari ya kai mai karatun almugir ya kai mai sauraron wannan karatu ka sani annal alam al yawma yamurru bi marhalatin min a'sab al marahil yace lalle duniya a yau tana tafiya akan wani yanayi mafi wahala mataki mafi wahala khasatan al muslimin musamman ma a wajen musulmai usibu bi aswa il amrad al fikriyat al mudammira saboda musulmai a yau an jarrabe su da wato wata mafi munin cuta mai ruguza musulmai din gabaki daya natijata li iqbalihim ala thaqafati al istishraqiyyah al muwajjahah min al gharb saboda kasancewarsu sakamakon sun gabata zuwa ga ɗaukowa wasu al'adu na wato turawan yamma waɗanda suke sun shigo cikin muta musulmi sun gurɓata aƙidunsu wallafi ta sabbaba fi tilka shabab al-muslim ya'ishu fi farajin wa hiratin wa taraddud har ma aka wayi gari musulmi a yau musamman matasa suna rayuwa ba tunani cikin ɗimuwa da kai kawo da da da na'am da kai kawo hatta balagat al bi ba'd shabab ila shakki har al'amarin ya kai wa waɗansu daga cikin matasa suka zamanto sun ma shiga halin shakku in lam yakun fi sihhatid dini idan ya kasance ba da ke managarcin tarbiyya irin ta addini sai ya zamanto yana shakkun waɗansu al'amura ma na addini في صلاحيته للوقت الحاضر أو في إمكانية تطبيقه بصورة للعالية sai zama yana shakkun nagartar wasu al'amura na wato addini a wannan lokacin ko kuwa yiwuwar afkuwarsu ma a wato yanayinsu na halin da ake ciki. wa min aswa ma waqa'a a li hadhihi al-ummati zuhurul fitani wa du'ati ilaiha yace yana daga mafi munin abin da ya faru ga wannan al'umma a yanzu na fitintunu da wato masu kira zuwa ga fitintunan hatta sudikal mutam wa kuzibal ame sai ya zama a wannan zamanin a yanzu wanda ya kamata a tuhume shi ana gaskata shi wanda yake amintacce kuma mutane sai su karyata shi kama warar bi zalikal ahadith kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tabbatar da ire-iren waɗannan abubuwa ɗin haitu annal muslima yusaddiqu al-mustashrik hadisai sun tabbatar da haka zai faru kuma sai gashi yau muna cikin halin kaga musulmi yana gaskata bature allazi la yaqirru bil islam wala bi aqidati wanda bai yarda da musulunci ba bai yarda da aqidar musulunci ba wa yukazzibu al-a'immatal islam fi ma naqalu sannan ya ƙaryata dukkan jagorori na musulmi daga abin da suka nakalto shi sai a shakku cikin abin da yake cikin aƙidar musulunci a tauhidi ya ƙaryata abin da ya ga dama saboda bai daidai da kibiyarsa ba ko ko wani tunaninsa a wa hum thiqatun adulun su kuma dukkan su mutane ne amintattu masu adalci wa ma zala al-amr yazdadu su'an ila yawmina hadha shekul islam ya ce wannan al'amari bai gushe ba yana ƙara muni har zuwa yau wa zaharatil jam'iyyat wal munazzamat as-sirriya allati ta'malu min wara istitab bi qasdi hadam al-islam an tariq bast bast juzur al-firqati wa shiqaq fi sufuf al-muslimin yace zaka ga an samu kungiyoyi da ga sunan organizations iri-iri sun a ɓoye ana ƙirƙirar su wanda a bayan fage aikin da suke yi shine rusa addini da kuma yaɗa wato da rusa jijiya ta addini ta hanyar yaɗa wato rabuwar kai tsakanin musulmi da samar da fitintunu tsakaninsu su dinga haɗa husuma a dinga haɗa rigima ana zaman lafiya sai wani zai kwaso wani abu a zo a yi rigima a kansa kawai dan a lalata aƙidar musulmi wani ma daga cikin masu ɗaukowa ɗin bai ma san cewa abin da ya ɗauko ɗin aiki yake na rusa addinin musulunci ba shi a rashin hankalinsa ko a rashin fahimtarsa Allah ya shiryar da shi gani yake kamar addinin yake wa ake kuma bai san cewa rusa addinin yake ba wacce ta kullu fariqin min ha'ula'il مخربين إلى قاعدة من قواعد الإسلام abun mamaki za ka samu dukkan masu rusa aƙida ta musuluncin nan suna tafiya zuwa ga wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idodi na musulunci rukuni daga cikin arkanu na addini au jama'atin min jama'ati ko ta jama'a daga cikin jama'a ta musulmi wa asba'u zalika naqadan wa tahrifan wa tabdila sai kaga an yi kai sai a shiga a bata shi a yi suka a tattanta wa'yansu abubuwa a ce wasu abubuwan an jirkita su sai mutum ya zo ana fikihu sai ya lalata fikihun musulunci har ma ya ci mutuncin su imamu malik ya ci mutuncin su imamu shafi ya ce duk wa'annan abin da suka yi banza ne shi yanzu ya zo da sabon tunani ko ku ai maganan aƙida abul hasan al-ash'ari da sauransu sun zo da aƙida a ta addini mai inganci a yi ɓatanci a gare su a fudda su a da'irar musulunci a shawwaha tunanin mutane akan hakikanin abin da suka dora al'umma shi ke ce babu wani rukuni an zo a mataki na islam an lalata al'amarin fiqhu an zo a matakin iman an lalata al'amarin tauhidi an zo a matakin ihsan an lalata al'amarin sufanci duk waɗannan da malaman fiqhu da malaman aqida da sufaye duka sai a ce maka ai du mutanen banza ne sai a ɗauko maka wani sabon tsari sai a zo a kawo maka wanda idan da za a yi aiki da hankali ma kawai za ka gane cewa rubutun tsari na addini aka yi nufi da wannan jawabi ɗin amma kuma mutum bai gane ba qaddasu summa fil asli sun sanya guba a cikin zuma tala ana akhira akhiru hadhihi al umma awwala awwalaha har sai da ya zamanto ƙarshen wannan al'umma a sun zo suna la'antar jama'a na farkon al'umman nan sai ka ji mutum ya zo ya ɗauko karatu ya ɗebo maka wasu manya-manyan imamai kamar imam malik ka ji wani ya ci ai shi da ya game da imam malik ma da sai ya mar bulala saboda kuskuren da yi wal iyazu billahi ka ji wani ya ci ai shi yanzu ya zo ya gano bukari zai zo yi wa gyara munafurci yayi wa addini ko imam muslim ko wanda daga cikin manya-manyan mutane wanda suka karar da rayuwarsu da tunaninsu a kan ya za su hidimta wa addinin nan wani kawai sai zai ci ya koshi ya zo da wani magajinsa yana ƙoƙarin ganin ya za a yi sai ya lalata aƙidar waɗannan mutane ɗin shak yake wannan wani da bigi siyahul akbar kar ku yi mamaki dan wani ya zo yana zagin imam malik ko yana zagin imam bukari ko yana zagin imam muslim ko yana ɓatanci ga wani jagora daga cikin jagorori na addini ko na ɗarika duk kar ku yi mamaki akan abin da suke aikatawa wannan ba komi ba ne abin da suke aikatawa ba a bakin komi yake ba a yace wa ma annahu lam lam yanju madhhabu min madhahibin islam amma manzon Allah ya riga ya faɗa wannan tsari ne aka ɗauko shi babu wani mazhabi daga cikin mazhabobi na musulunci da zai yi nasara wala imamun min al'a'imma kuma babu wani shugaba daga cikin shugabanni da zai nasara wala tabaqatun min tabaqat babu wani mataki daga matakai na malamai da zai kai labari yanzu nan zaka ji ai ba maganar malamai ba ma a'a hatta sabon manzon Allah yanzu wani zai zo ya ce wani ba dan yare na manzon Allah ba dan me zai zo ya kawo magana kaza yana gyara ga wanda shi ya ga manzon Allah kai manzon Allah tsakanin kai da shi shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa shi ya ga manzon Allah kai baka ga manzon Allah ba amma sai ka ji ya ce a'a shi wanda ya ga manzon Allah ne zai yi wa gyara ya fi shi sanin waye sayyidina rasulullahi wal iyadu billahi ya akhi wannan wani irin tunani ne kai baka ga manzon Allah ba shi ya ga manzon Allah ya bi shi amma kai da zaka gyara masa ya zai bi man sayyidina rasulullahi wannan kai da gaji ka san cewa zance ne wanda baya baya kan mataki na hankali shekul islam ta min ladun sahaba tun daga kan sahabban manzon Allah ake tabawa Anas ibn Malik bai tsira ba sayyidina Abba bai tsira ba sayyidina Abdullah ibn Abbas bai tsira ba Abu Huraira bai tsira ba kowa ma bai tsira ba sayyidina Abubakar gyara masa zai sayyidina Umar dan me yayi kaza dan me yayi kaza wani kawai a yanzu ya ci ya koshi bai san su ba bai rayuwa a irin bi'an su ba bai rayuwa a irin zamanin su ba bai gan su bai gaya suka yi rayuwa ba bai kawai labari aka bashi ya tattaro labarai sai ce kawai labaran sun inganta dan haka kuma da suka inganta ga fassara da ya ba wannan abun shi zai kirkiri ma'anar shi zai zana ta shi zai shirya ta kuma ya jingina musu kuma ya ce haka suke nufi kuma dole a yadda kuma duk wanda bai yadda ba shine bai gane karatu ba wannan shine wahani mai girma a wannan zamani Allah ya gane da wala imam hatta yau min naqad haula il malaida wannan masu shishigi suna nan suna tai wa aznabuhum da waɗanda suke bin su illa anna ma asaba rukun al isan min arkan din idan abin da ya samu rukuni na isani daga cikin rukunai na addini wa muta'allaqati da abinda a wato ya tambara da shi min hadal ikida aksar na daga irin wannan ta'addanci ai har ya fi yawa wa ma anna ulama anna ulama at-tazkiyati ya'tarifuna bi anna fi man nasabu anfusahum ila tasawuf adiya duk da cewa malamai na gaskiya shugunai suna yin jawabi su fito a filin shaidu wanda suka jingina ah, kansu ga sufanci ‘yan da'awa, ‘yan da'awa ne, ka anna kama wato akwai wanda suka jingina kansu kawai ‘yan da'awa ne. Za a ga mutum wani lokacin ma wani kai hanzu wuya zai da shi shirgayya da dubunnan muridai ya yi rawani ya zauna ka gan shi da carbuna ya yi shuya abin nan bai san kuma komai a cikin sufancin ba. Daidai da muridantaka bai gama cika haƙƙin da balantana ya zama shehi. Amma za ka ji an ce duk gaba ɗaya mutane muridansa ne wanda ne rabu da cutar karamar cutar da ya kamata a ce muridi ma da zo dan ba shine zaka ji an ce shine ya tara muridai shi ma shehin su ne taskiya yake musu kuma wannan kuna yawan ba da misali a irin wannan gabar kamar suka ce mutum ne misali bai taba zuwa ko da science secondary school ba ba wato idan da za ka ɗauko kuma jarabawa science secondary school ta harkar kimiyya ba zai iya ci ba watakila abadaliya wato farkon basic tushe ma na wannan ilimin bai sani ba kawai tashi tafi asibiti a je a kwanta masa mutum yake tiyata zai masa kaga zai ta kashewa mutane ne to wannan shine hakikanin abin da yake faruwa a cikin sufanci a yanzu mutanen da ba su cancanta wato shi sufancin kansa ba su san ina ya sa gaba ba su ne suka naɗa rawanunnuka suka ce su shakunnai ne to kaga dole ne kuwa in dai har wanda bai san menene ilimin kimiyya ba zai zama likita to dole zai kar mutane to wannan daidai yake da mutumin da bai san ma menene subanci ba ya sako riga ya sako alkaba da rawani ya ce ai shi ma shehi ne a cikin ɗarika dole a samu matsaloli dole barna ta yi yawa dole ne kuma a dinga samun gurɓatattun mutane Allah ya ganar da mu sannan akwai waɗanda a fi man katabu fi tarihi rijal taskiya kusuman ada allahum gayatin yarmuna ilaha fi ma yuwajjibuna hu ila tasawwuf wa alanihi min tuhamil batil da su ko ba su baye bane bayan dariqa bane kullum tuhumar su ne ma suke kawai su ga ya za su tuhumi su baye da wanda magana ta banza wanda in ka zo wajen su bayan abinda su baye suke nufi daban abinda su wayannan mutanen suke nufi daban idan da za ka ɗauki mafi kankantar almajirai cikin sufaye in ya buɗe musu karatun da yake cikin wannan za su gane kawai shirman su suke wanda yake neman gaskiya zai iya fahimta wanda ko ba gaskiya yake nema ba zai ta jayayya su tsawon lokaci ba tare da ya cimma komi ba aqulu ma ittirafi a immati hadha ar-rukn al-asil bima a zikira anna haula al-qusum lam yantaniqu bal tamadu fi gayyihim wa dalalihim yace ina ma faɗa tare da itirafin jagorori na wannan tafiya ma'abota wannan rukuni mai tushe tare da faɗin cewa waɗannan waɗanda ake husumar a kansu ba su gamsu ba waɗannan a fito ma a ce kai misali yanzu kamar yan hakika a ce a yan hakika ai ga abin da suke sai Ibrahim da kansa ya rubuta wasiƙa yake babu ne babu su amma gobe kawai za ga wani ya ci ya koshi ya zauna akan kujera shi ya koya musu shi mu muna da kudur ya kana da kudda bayan ga wasiƙa ya rubuta ya ce bai yadda mutum ya zama almajirinsa ba sai ya mallaki wannan wasiƙa kuma a cikin wasiƙar ya ce bai yadda da wannan tsarin ba in ba ka da wata hujja a duniya sai wannan ai ta ishe ka ka saurara bawan Allah nan in ka ga wata magana da ka rude ka kasa ganewa ka iya cewa to kila wannan ban gane ba ne dan gashi a nan yana cewa lalle bai kamata ba wannan abin shi ma ya rusa to wa kake so ya rusa sama da shi a amma sai a ce a ƙarya ne ai shi yace dole a zo a aikata irin wannan abin ɗan uwa mu zamo masu adalci wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba mu zama masu adalci a tunani wannan shi ne abin da maulana ashekh sharif yake so dawo da tunanin mu in har mutum ba zai zama adali a cikin karatu ba ba zai zama adali a sauraron karatu ba ba zai zama adali a cikin isar da karatu ba to har abada wannan bai cancanta ya zamanto jagor a cikin al'amari na addini ba Allah ya kiyashe mu sannan yace li anna gayatuhum hiya isabatul islam fi samim li anna ashabal iradat wan niyyat min abdal jihad wal mujahadat hum qalbu hadhihi al-umma ba fa komai bane duk masu taba su fanan da sauransu babban abin da suke so shine su harbi addini a zuciyarsa dan wallahi wa'annan rijalan kamar da shakka yake faɗa mana anan su ne hakikanin zuciyar addinin musulunci duk wani tinkawan da ake mu musamman a nan Afirka kamar da zai faɗa mana a yanzu nan duk wani wani tinkawo da ake da jin rika da isa da ake da addini da ba don tsayawa waɗannan bayan Allah ba wataƙila da yanzu mutane magudanci suke yi. Allah shi ne da ke da komai shi ya so shiryar mu amma ya shirya da mu ta hanyar su. su ne zuciyar addini mai buga falam ya tarbo bi kullu ma tasarru bi bi nufusuhum fi daki da inadan wa tiba'an lil hawa wa ghayyi shawar amma ba ba su wato yadda da duk abin da ya zama to zai sanya musu idaniya ba a wato zai sanya ya dukatansu ba a cikin wannan tafiya saboda rashin kunya a da kuma bin son zuciya da wato hallaka ta son zuciya kamar ra'aita ko yunkiru zuguda yankiru zuguda aw maqamat lakin duk wanda kaga yana inkari akan harkar gudun duniya ko wani makami na yaqini aw al muraqaba ko yana inkarin muraqaba aw wal mushahada ko yana inkarin wal muqami a mushahada allati tuhaddu haqiqatu rukn al ihsan wanda su ne suke iyakance wani hakikalin menene aikani fa'alan da annahu aduun aw amilun lil ada to ka sani cewa lalle makiyi ne kuma yana aiki ga wato magauta wala taqbalu shahadatuhu ba za a karbi shaidarsa ba wala hukmuhu alal islam aw alal muslimina kuma ba za a karbi hukuncin sa ga musulunci ba kuma ba za a karbi hukuncin sa ga musulmai ba a to ina ganin da wannan jawaban za mu tashi nan gaba insha Allah akan masu da'awa ta sufanci din da yadda maulana shafi ke kallon cewa su ne ma hakikanin makiya na sufanci masu da'awar sufanci wanda ba akan manhaji na sufanci din suke na gaskiya ba to amma saboda shigowar lokaci ina ganin za mu wadaci da wannan sako maulana ashak asharif ibrahim saleh allah ya kara masa lafiya allah ya kara masa nisan kwana allah ya saka masa da alkhairi cikin waɗannan ayyuka allah ya ba mu ikon isar da waɗannan sakonni nasa cikin nutsuwa da kuma cikakken ikhlasi ‘ya'yayensa da dukkan muridansa da dukkan ma'abota wannan ɗarika da tijjaniya ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ubangiji ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Najeriya Allah ubangiji ya zaɓa mana shugabanni na gari da nan da ke cewa sai mun haɗu a wani satin wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh